الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وانا musulmi assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sare haduwar mu a wannan safiya ta asabar a 21 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1434 wanda ya daidai da 20 wanda ya daidai biyu ga watan biyu a shekara ta 2013 a lissafin miladiya kuma a yau za mu tashi kan darasinmu na 19 a littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan na shekul islam ibn taimiyya makon da ya gabata mun tsaya tsakiyar magana ne ko a fasalin da yake cewa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fiha adh-dhalimu wal muqtasidu was sabiqu to mun karanta abin da ya kawo mana har inda yake cewa ko kuma zamu tashi inda yake cewa wa amma dukulu kathirin min ahli al-kaba'ir nara nan ne ko yawwa to zaɗi mu ji mulakas ko a dunkule kamar da malam mai sharhin zai kawo mana wato ya tuna mana mai ake faɗa a darasin gaba ɗaya don haka ba sai na maimaita mana bayan ba saboda mafi yawa ibn tamiya yakan fita daga wani wuri ya tafi wani gu kuma ya ta buɗaɗa bayani sannan sai ya sake dawa kan abin da yake magana a kai don haka insha Allah dai za mu ji yace wa amma dukhulu kathirin min ahli al-kaba'ir nara amma shigar da yawa daga cikin waɗanda suka aikata manyan laifuka a ce su shiga wuta ya ce fahada mimma tawatarat bihi sunanu ani nabi sallallahu alaihi wasallam to lalle wannan yana daga cikin abin da sunna ma'ana hadithai suka zo mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'ana mutanen da suka mutu akan manyan laifuka wanda ya mutu bai tuba ba yana manya-manyan laifuka to Allah maɗaukaki ya masa wa'idi na shiga wuta sai dai ba za su dawwama a ciki ba saboda tauhidinsu yawa ya ce kamata wa tarot bi khurujihim minan nari kamar yadda kuma hadithan nan dai suka zo ta hanyar tawaturi ba kwa bukata sai na bayyana mana mai ake da tawaturi ko in an ce hadithi mutawatiri shine hadithin da adadi mai yawa suka ruwaito wanda adadin ya yi yawan da ba zai yi ba al'adance a ce hankali zai karbi cewa haduwa suka yi suka kirkiro karya suka dangana wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan ana zancen yawa ne na waɗanda suka ruwaito wannan hadisi a za ka samu hadisi guda ɗaya misali zan ba mu misali da hadisin da malamai suke cewa ba hadisin da ya yi tawaturi iyansa ko in ce yana daga cikin kai misali na hadisai mutawatirai sosai hadithin man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar al-imam at-tabarani yana da wani juz'i da ya rubuta ya tattara hanyoyinsa ya zo ta hanya wajen 89 an ruwaito wannan wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce hanya ana nufin mutane daban-daban daban wannan ya ruwaito wannan ma ya ruwaito har mutum 89 suka ruwaito wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai hadithai mutawatirai wasu sun fi wannan wasu kuma ba su kai wannan ba suna nan inda an ce mutawatiri ana nufin hadithin da jama'a da yawa suka ruwaito shi ya fi karfin a ce karya aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka abu guda biyu ne hadithai mutawatirai sun zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa wanda ya mutu yana babban zunubi zai iya shiga wuta Allah kuma zai iya gafarta masa iyawa nan karka fahimce shi akan kudura ma'ana in Allah ya so zai gafarta masa in ya so kuma zai shigar da shi wuta ya azabtar da shi sannan ya fidda shi saboda tauhidin sai sashi aljanna kamar yadda kuma hadisai din da wasu daban mutawatirai sun zo cewa lalle waɗannan mutanen da suka shiga wuta saboda zunubi ba saboda rashin tauhidi ba yawa wanda suka shiga wuta saboda zunubai manya to hadisai sun zo mutawatirai bi khurujihim minan nari cewa za su fita daga wuta kuma a wa shafa'atin nabiyyi sallallahu wa shafa'atin nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam a fi ahli al-kaba'ir da cewa annabin mu sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto a fitar da waɗanda aka sanya a wuta daga cikin waɗannan manyan masu manyan laifuffuka wanda laifinsu bai kai ga shirka ba to Allah zai Allah zai biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama yayi ceci waɗannan mutane a cire su daga wuta a mai da su aljanna shi yasa yana daga cikin manya-manyan abubuwan da wajibi musulmi ya yadda da su shine akwai ceto ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle zai ceci mutane ya roki Allah subhanahu wataala na farko akwai babban ceto da zai yi wanda mun sha magana dai akai babban ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi shine ceton da zai zo ya roki Allah subhanahu wataala ayi hisabi ran tashin alkiyama idan mutane sun hadu gaban Allah subhanahu wataala za a bar su kamar an manta da su ai watsi da su rana an matso da ita kusa ga zafin rana gumin mutane zai kai musu har iya wuyansu wani ma ya masa linzami har bakinsa gumi kawai sawa'un da nasa da wani wanda ba nasa ba sannan kuma za a daɗe ba a hisabi ba shine mutane saboda damuwa sai su ta dunguma wurin annabi adam kun san da wannan hadithin dogo ko yawa a gun annabi adam ya ce a'a shi ba bai isa ba saboda yana gaya wa Allah wani laifi a dawo gun annabi nuhu a dawo gun annabi ibrahim annabi musa annabi isa alaihi salatu wassalam daga nan sai a dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce eh lalle ni ne da wannan yace ana laha wannan ni na cancanci wannan ceto ya zo kuma gaban Allah subhanahu wa ta'ala ƙarƙashin al'arshi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi izinin ya yi addu'a addu'ar da a ranar ne ma za a koya masa ita ya yi sujada Allah ya ba shi ya ce ya ɗaga kansa ya roƙi abin da yake so kuma a ba shi shi ne sai ya roƙi ubangiji cewa a yi hisabi wannan ɗaya kenan kuma wannan shine a shafa'atul kubra wadda malamai suka fassara ita ce maqaman mahmuda wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa alƙawarinsa cewa asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to bayan wannan kuma akwai ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi na wato waɗanda aka yi hukuncin za su shiga wuta yan wuta waɗanda yan wuta ne amma masu tauhidi mun fahimci wannan ma'ana waɗanda suke da zunubai manya-manya ba su tuba ba har suka mutu sai suka je Allah ya hukuncin a sa su a wuta a azabtar da su sannan a fidda su a sa su aljanna saboda tauhidi to waɗannan ɗin ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ba manzansa sallallahu alaihi wasallam ya nemi izini a yafe musu su koma aljanna shine abin da yake magana anan akwai kuma wani ceton na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wanda bayan an yi hukuncin wasu su shiga wutan bayan sun shigan sai Allah madauki ya bada dama a yi ceto sai su fito daga wutan a sa su a ruwan haya haka ake ce masa naharul haya bayan sun kone kurmus kamar da za a bantare wato jikinsu zai zama gaushi sosai gawayi bakikirin kamar da kasan idan gaushi ya abin ka idan abu ya kone za ka iya rika bantarar gaushi a jikinsa to haka jikin yan wuta zai zama duk da idan aka ceton nan kuma sai a jefa su a wannan ruwa ko korama wadda take ta rayuwa sai allah ya rayar da su sai kuma a mai da su aljanna sannan kuma akwai ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ko da ke wannan akwai ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka yi musharaka da shi suna yi tare da shi ko in ce wasu ma suna yi ba manzon Allah ba kawai sallallahu alaihi wasallam akwai salihan bayi waliyan Allah akwai kuma mala'iku duk akwai wanda Allah madaukaki ya baiwa damar su yi ceto zamu gani wato yana nan dai a cikin littafai malamai sun bayyana mana daga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai ceton da zai roki Allah madaukaki ya dauka darajar yan aljanna wanda yake ƙasa a roƙi Allah ya ɗaga shi zuwa wata aljanna sama da ita akwai kuma ceton da zai wa baffansa abu talib wanda ya mutu ba da la ilaha illallah ba Allah maɗaukaki zai bai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama damar ya cece shi a matso da shi gefen wuta ya zama ba abin da ke cikin wutar na jikinsa sai iya kafarsa iya idan sawu amma duk da haka kwakwalwarsa tana tafasa kuma shine a cikin yan wuta mafi sauƙin wato azaba wannan kenan duk akwai dai nau'i nau'i daban-daban na ceto a cikin littafin aqida malamai sun yi bayani nan abin da ke so bayyana mana shine cewa a yan wuta da suka shiga wuta waɗanda ba saboda shirka suka shiga wuta ba to Allah zai fidda su daga wutan nan saboda tauhidin su sai a mai da su a aljanna daga cikin sababin da zai ja a fitar da su shine akwai ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan sai ke cewa wa ikhraju man yakhruju minan nari bi shafa'ati nabiyina wa shafa'ati ghairihi da kuma fitar da dai wanda wato za a fitar daga wuta da ceton manzon mu sallallahu alaihi wasallama da kuma ceton wani ma wanda ba shi ba ma'ana kamar da na ambata mana to shine sai ke cewa hadha kulluhu istitradul istitradu nan a ƙasa mu koma ƙasa yawwa malam salih ali shek yake cewa hadha kulluhu istitradu wannan duk sakin hanya ne da ibnu taymiya yayi asalin maqsudin sai yana magana ne akan me maganar waliyai ko to amma wannan abin ya koro shi zuwa ga bayanin yadda waliyan suka kasu kashi biyu akwai muqarrabuna akwai muqtasiduna ko yawwa a cikin al'umma kuma gaba ɗaya kashi uku ne akwai zalimun li nafsihi akwai muqtasidun akwai kuma sabiqun bil khairati yawwa to wannan zalimun li nafsihi baya cikin waliyyi baya cikin mustalahin wanda za a ce ma waliyyi saboda shi abinda ake nufi da shi dama shine masu manyan laifuffuka masu manyan laifuka wannan kuma dalili ne akan cewa ashe mai aikata babban laifi ashe ba kafiri bane saboda gashi zai tsira tunda har Allah madauki ya faɗi cewa Allah ya zabe shi mun aibun wanta dai bayanin da muka yi ko cewa Allah ya zabe a cikin bayinsa ya ba su littafi thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah kaga Allah maduki ya faɗi cewa wadda daga ciki sannan muka gadar da wannan littafi ma'ana muka ba da shi ga wasu da muka zaɓa daga cikin bayinmu a cikinsu sai aka fara ma da wanda ya zalunci kansa ɗin mun yi bayani makon da ya gabata me yasa aka gabatar da wanda ya zalunci kansa ba zai tuna mana yawwa saboda kan shi na sama saman can Yeah.
shi na wanda aka zalunci kansa ya zalunci ya sa rai yawwa ya sa rai shi kuma wancan sabiqun bil khairati an jinkirta shi don kada ya ya jiji da kai yawwa wannan abubuwan kenan kamar da malamai suka ambata mana to nan kuma abin da yasa malamai ce istiqradi ne shine shigar da malam yayi yana magana akan cewa wanda suka mutu da zunubi zunubin kuma bai kai ga shirka ba bai kai ga abauta wani Allah ba bai kai bai kai ga a ce wani ma ubangiji bane bai kai ga kuma bautar aljanu ko bautar wani dan adam ko kabarinsa ba mutum da ya yi laifuffukansa zina ne shan giya caca da makamancin wannan giba sata waɗannan laifuffuka in mutum ya mutu a kai to allah zai iya azabtar da shi in ya so zai kuma zai iya gafarta masa ma kwata-kwata ba tare da ya shiga wutar ba amma dai ba zai dawwama a cikin wuta ba wanda kaga ya dawwama a wuta to wanda ya mutu yana bautar wani Allah ne ko kuma ya yarda da wani ma akwai wani Allah banda Allah mun fahimci wannan duk wanda ya mutu a wannan to ba zancen ceto ceto ba zai taba shi ba kwata kwata ba cikin wanda za a ceta wuta zai shiga kuma wuta zai dawwama har abada ba za a cire shi ba saboda me ya dauki wani abu ko wani mutum wanda ba Allah ba ya bashi sifa ta Allah ko ya bashi matsayi na ubangiji Allah ya tsare mu to amma in laifuffuka ne Allah zai fidda mutum saboda imaninsa to shine malamin ke cewa hada kulluhu istitradu in an ce istitradi shine sakin hanya kana magana sai ka saki hanya ka yi wata gawaina a wani wuri sai ka gama da ita sai ka dawo kuma ka ci gaba da magana ka da ka ɗauko tun farko shine istitradi yawwa to sai ce albahthu kana fil awliya'i shi binciken dama dangane da waliyai yake yi shi ibnu taymiya wa annal awliya'a yana bayyana mana cewa su waliyai kismani kashi biyu ne muqtasiduna wa sabiquna bil khairati akwai waɗanda suke muqtasidun matsakaita waɗan me ta'rifi me ake nufi da muqtasid gurgurdan abin da muka karanta amma kuma ta ba wane ne muqtasid su waye muqtasiduna ya aikin su yake wanda kai mana yawa mana mhm na ban ji ba ai yawwa wanda suke farillansu sun cika tsaf wanda ya aikata farilla tsaf duk abin da aka neme shi na farilla ya aikata amma babu na filfili kuma ba saban Allah yawwa ya bar kaba'irin zunubai baya aikatawa amma kuma duk farillai kawai ya aikata bai aikata na filfili ba to wannan sune muqtasiduna sabiquna bil khairati kuma sune waɗanda sun aikata farillai cif sun cika tsaf sannan kuma suna na filfili sannan kuma ba sa saban Allah to wannan su ne manya-manyan waliyan Allah subhanahu wa ta'ala mun gane babu saban Allah kwata-kwata duk abin da Allah ya ce a yi suna yi sannan kuma duk abin da Allah ya hana ba sa aikatawa sannan kuma ga yawan na filfilinsu yawwa to mu ci gaba sannan sai ce amma zalimu li nafsihi amma shi wanda yake zalim wanda aka ce az-zalimu li nafsihi mai zaluntar kansa fala yakunu waliyan to shi ba a sa shi cikin waliyai yawwa ba waliyi ba ne wa huwa al-musirru ala dhunubi kuma abin da ake nufi da shi shine wanda yake dogewa akan zunubai ma'ana ya mutu ma bai tuba daga zunuban ba mun fahimci zancen nan yawwa wanda ya mutu yana zunubi bai tuba ba shi ake ce ma az-zalimu li nafsihi amma al-muqtasidu amma wanda ke matsakaicin nan kad yakunu waliyan a ko kad yakunu waliyan ma'ana zai zama waliyi as-sabiqu bil khairati kad yakunu waliyan lillahi jalla jalaluhu haka nan kuma shi ma marigayi din nan ma'ana wanda yake tsere wajen aikata alheri wanda yake hada da farilla da kuma na filfili to shi ma zai zama daga cikin waliyan Allah sun mastaƙara da rahimahullahu sannan sai ibn shimiya ya saki hanya dan yi mana wani bayanin li zikiril aqsami thalathati dan ya bayyana mana wato kashe-kashen guda uku wa ma za yuradu bi hadhihi al aqsam da me ake nufi da waɗannan kashe-kashen guda uku wa sharaha zalika ya kuma bayyana wannan lakin aslul kalam ko a ce lakin na asalal kalami sai dai asalin zancensa hatta la ya ziba an kalamu don kada zancen ya ɓoye maka kai mai karatu saboda ibn jami'a haka ya saba ya fita nan ya dawo daga baya ana so a tuna maka ne fi annal auliya a qismani asalin zancensa yana so ya bayyana maka ne cewa waliyai fa kashi biyu ne mun gane wannan yawwa sifatul waliyi an yakuna imma muqtasidan imma ne ba amma ba yawwa sifatul waliyi siffar waliyi shine ya kasance ko dai matsakaici ne shi au ya kunu sabiqan bil khairati ko ya zama wato mai rige ne wajen aikata alheri wato min al muqarrabin ma'a anna al jami'a tare da cewa dukkanin su ma'a zalimi li nafsihi da wanda ma ya zalunci kansa din wato mai dogewa mai ci gaba da manyan laifuka bai tuba ba dukkan su mau'udun bil jannati an musu alkawarin shiga aljanna bi fadlillahi wa karamihi saboda falalar Allah falalar Allah da kuma wato karimcin Allah nan ina so ku gane abin nan asalin mutum uku aka zance a aya ko yawwa mutum uku nan kowanne ga irin wato aikin da ya saba aikatawa wannan na farko mai zaluntar kansa shine wanda ya mutu yana laifuffuka manya amma bai kai shirka ba na biyu matsakaici mai aikata farillai bai hada da na filfili da yawa ba kuma ya nisance sabon Allah na uku ya yi farillai sun cika cif ya kuma aikata na filfili ya nisanci sabon Allah haka mutane suke yawwa to na farkon can ba za in ana zancen waliyai to ba shi a ciki guda biyun nan da matsakaicin nan da na ƙarshe mai rige wajen aikata aikin alheri shi ake ce mu waliyan Allah amma dukkan ukun kuma Allah ya yi musu alkawarin shiga aljanna saboda me ya bayyana mana cewa ya zaɓe su shi yasa kuma ya faɗi cewa ga abin da zai ba su jannatin adin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira ko yawwa wa lu'lu'an to ya bayyana mana cewa dukkan su waɗannan za su shiga aljanna har da shi wancan azzalimu li nafsihi to kaga anan shi yasa ibn tibiya da ya kawo wannan cewa waliyai sun kasu kashi biyu kuma gashi ya ɗauko daga waccan aya ai ya kamata ya bayyana mana wannan na farkon fa me wanda ya zalunci kansa shi me sakamakonsa sakamakonsa shine in Allah ya so zai iya zai sa shi aljanna ra'asan ba tare da azaba ba saboda rahamar Allah amma dai tabbas ba zai dawwama a wuta ba saboda me shi mai tauhidi ne babu shirka amma ya mutu bai tuba daga zanubansa ba nan duniya mun gane yawa shi da malamai suka ce dalili ne ma akan cewa ashe kenan wanda yake laifuffuka irin wannan manya-manyan laifuka ba a ce masa kafiri kun fahimci zancen ba kafiri ba ne amma kuma an masa wa'idi allah zai masa azaba mun san ma'anar wa'idi mun san ma'anar wa'ad ko wa'ad shine alkawarin alheri wa'idi kuma narkon azaba alkawarin za a yi wa mutum azaba to in mutum ya mutu yana manyan laifuka akwai nassoshi ga sunan da yawa cewa za a shigar da shi wuta amma ba mai dawwama bane a wuta mun fahimci zancen yanzu to wannan abun da yasa ibn tamiya ya saki hanyar kenan ya mana bayani sannan ya sake dawowa to mu koma sama a cikin littafin asali din sai ce faman qala inna ahlal kaba'iri mukhalladuna fin nari duk wanda yake cewa ma'ana duk mutanen nan da suke cewa ai ahlul kaba'iri masu aikata manyan laifuffuka suka kuma mutu a kai ba su tuba ba mukhalladu na finnari za a dawwamar da su a wuta wata awwalal ayata ya fassara ayar ya mata ta'awili ala anna sabiqina humul ladhina yadkhulunaha yana nufin cewa wai as-sabiqun waɗannan as-sabiqu bil khairati dinnan sune kawai za su shiga aljanna wa anna al-muqtasida cewa matsakaici aw adh-dhalimu li nafsihi la yadkhuluha cewa su ba za su shiga ba kawai mutum ɗaya ne zai shiga shine sun fi kashi na ukun nan na ƙarshe kamata awwalahu min al-mu'tazila kamar yadda daga cikin mu'tazilawa an samu masu wannan irin kauli din suka yi wannan ta'awilin sai ce fa huwa muqabalun to wannan kaulin nasu ana tinkararsa ana fuskantarsa ana karo da shi bi ta'awilil murji'a da fassara ta wani gefen kuma na murji'awa nan mutum biyu ne ina so ku fahimci abun akwai mu'tazilawa akwai murji'awa suwaye mu'tazilawa suwaye murji'a kuma menene kaulin su in muka ji wannan sai mu fahimci abin da malam ke faɗa mu'tazilawa na sha bayyana mana ba karo ɗaya ba su ne mutanen da suka koma gefe suka yi watsi da majalisin a abul hasan ko kuma alhassan albasri a garin basra suka bar majalisarsa ba sa zuwa karatunsa saboda me saboda ya yi fatawa ko yana kan wani ra'ayi da ba a kansa suke ba asalin zancen mu dan koma baya akwai wanda ake ce ma khawarijawa khawarijawa su agunsu sun ce duk mutumin da yake aikata zunubi zunubi babba shan giya zina caca luwatsi da makamancin wannan a gun khawarijawa kafiri ne ya fita daga musulunci gaba daya mun gane yawwa su kuma mu'tazilawa sai suka ce a'a ai ba za a ce masa kafiri ba sai suka ce a ya dai fita daga imani amma kuma bai shiga kafirci ba shine suka kirkiro wata gada da ake cewa manzila bainal manzilataini ana sha gaya mana ita ko manzila bainal manzilataini wato yana tsakanin wasu hanyoyi guda biyu shi ba kafiri ba shi ba mumini ba amma da su da khawarijawa sai suka haɗe a ƙarshe cewa in ya mutu ya je lahira Allah zai dawwamar da shi a wuta ma'ana hukunci na dawwama a wuta sun dace sun yi daidai da khawarijawa amma kuma wajen sunansa ne kawai a nan duniya ba za su kira shi kafiri ba kun fahimci abin shi yasa aka sa wannan ai matsalar bayan me yasa nake ce mana wannan irin matsalar aka sa ta a babin da ake ce ma babul asma'i wal ahkam ko asma'in a duniya da kuma ahkam a lahira yawwa sunayen da za a rika kiran mutane yaushe mutum ke zama mumini yaushe ke zama kafiri yaushe ke zama dan bid'a kaza makamantan irin waɗannan wannan shine filin to su mu'tazilawa sai suka ce duk mutumin da yake zunubi in ya kuma mutu akai bai tuba ba nan ina so ku fahimci wannan zancen cewa duk zancen da muke ana magana ne akan wanda ya mutu bai tuba ba wanda ya tuba kafin ya mutu to Allah zai gafarta masa ko da shirka ce ko kafirci mutum yake yana bautar tsamiya ko kuka ko kabarin wani ko aljani ko mala'ika ko ba musulmi dama bai taba faɗin ma la ilaha illallah ba in ya tuba duk laifinsa da zai shekara 99 yana kafirci in ya ce la ilaha illallah ya tuba ya daina bautar shirkan nan ya daina tsafin ya daina me yake yi Allah maɗaukaki sai ya gafarta masa da zai mutuwa shegari kuma bayan shekara ce inda tara yana kafircin nan aljanna zai tafi kun ga rahama a tauhidi fa shi yasa kullum ake cewa wallahi mutum ya tsaya kan tauhidin nan kada ya bari ya ɗauki wani abu wai ba Allah ba ya bashi matsayin Allah ko ya daina bauta ma wani abu wanda ba Allah ba amma in laifi ne wanda bai kai wannan ba yana zina yana shan giya yana caca yana duwatsi yana kaza da kaza su ma fa manyan zunubai ne kuma an yi alkawarin azaba a kansu kada mutum ya wasa da su to amma in mutum ya mutu ma yana yi bai tuba ba to shi lamarinsa karkashin me yake yana karkashin mashi'ar Allah shine ma'anan tahtal mashi'a da ake cewa mashi'ar Allah in Allah ya so ya gafarta masa in ya so ya azabtar da shi sannan ya cire shi saboda ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ceton masu ceto sai kuma a sashi aljanna akwai kuma wanda ma Allah madaukaki zai shigar da su aljannar ya fito da su daga wutan ya mai da su aljanna kawai ba tare da ceton kowa ba saboda rahamarsa rahama ce kawai wannan ta Allah ya ɗebo waɗannan kawai a ce ku fito da su daga wuta ku sa su a aljanna wannan duk yana cikin abin da wato ya tabbata a hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba rahamar Allah shi da Allah subhanahu wata'ala keke da keke yake mana mu'amala duk abin da kai iya shi za a yi maka da an shiga matsala amma rahamar Allah ita ce sababin komai kuma muna fata Allah maɗauki ya lullube mu da rahamarsa to zancen da ake su mu'tazilawa sun ce duk wanda ya mutu ya je ga Allah bai tuba daga zunubansa ba ina za shi wuta za shi kuma zai dawwama a ciki ba zai fita ba gun gane yawwa to shine sai malam yake ce mana anan wanda duk yayi wannan irin tawili yace as-sabiqu bil khairati shi kadai zai shiga aljanna muqtasidun da kuma az-zalimu li nafsihi ba za su shiga aljanna ba to sai a tinkare shi da ta'awilin murji'a ma'ana maimakon ma ka zo ka ce za ka kawo masa wasu hujjoji ɗauko hujjojin murji'awa ka gwara su su je su karata su waye murji'awa su kuma su kuma murji'a cewa suka yi in dai mutum ya yadda a zuciyarsa da la ilaha illallah to duk abin da ya aikata ma ba zai cuce shi ba ko bai sallah ba bai azumi ba bai zakka ba bai aikin hajji ba yayi sata yayi ciyata yayi zina yayi komai ya mutu akan haka to aljanna za shi Ba zai- ko ko kaɗan ma ba za ta bashi da wuta ba kun fahimci zannan kun ga su ma wannan wani ƙauli ne na wasu masu bidiyar su ma to idan ka tashi sai ka gwada waɗannan aiko ka ce wanda suka faɗi wannan da wanda suka faɗi wannan su je ku daidaita tukuna can yawwa wannan ga ƙaunin su hujjar waɗannan za ta yi raddi ga waɗannan ko hujjar waɗannan kuma za ta yi raddi ga waɗannan shi ne abin da yake nufi a nan wuri shi ne muƙabalun cewa yin muƙabalun ana tinkararsa ana fuskantarsa da ra'ayin waɗancan su kuma yawwa da fatan mun fahimci abin Mm. su ne waɗanda za ka ji suna cewa la ya durru ma'al imani dambun ma'ana zunubi baya cutar mutum inda yana da imani to su kuma agunsu mai imani matsalar ita ce abinda ake cewa imani agun murji'a daban abinda ake cewa imani agun khawarijawa da mu'tazila daban shi yasa suka fada wannan wato fahimtar su ga me ake cewa imani ita ta ja musu wannan matsalar kada mu shiga abin can da zurfi amma in ba ku fahimci wannan ba la'alla wasu abubuwan ba za ku fahimce su ba dan kaɗan nan bayani a wurin khawarijawa da mu'tazila su ajin su guda su ake cewa alwa'idiyya su a gunsu in ka tambaye su meye imani suna cewa al-imanu huwa jami'u ta'ati dukkan aikin da'a shine ake cewa imani daga kabar aikin da'a to ka fita daga imani kun fahimci abin dukkan aikin da'a da sallah da azumi da zakka da haji da komai da kyautata wa iyaye da menene da gudun zunubai daga kabar aikin da'a ka aikata sabo to shikenan ka fita daga imani waɗancan khawarija suka ce wa mutum kafiri mu'tazila suka ce a'a ba kafiri ba amma kuma ya fita daga imani dan haka yana tsaka- tsakiya yana tsakanin tsakani yawwa to wannan a gefen su daya a gefe na daya kuma su ma waɗannan 'yan sakaci ne su kuma sakacin nasu ya yi muni wannan kuma 'yan wuce iyaka ne 'yan mu- wato hawarijawa da mu'tazila su sun wuce iyaka wajen yadda da nassoshi na azaba sun yadda da su har suke cewa Allah ma ba zai gafarta wa kowa ba mun fahimci zancen su kamar sun tafi can gefe guda to can kuma ɗaya gefen su kuma akwai murji'awa su kuma saboda tsabar sakacin su suka ce imani abinda ake nufi da imani kawai ka yadda akwai Allah kuma ji bambancin in ka tambaye su mai imani sai sai a imani kawai ka yadda akwai Allah kawai ka ce la ilaha illallah shikenan in ka faɗa da baki ko kuma zuciyarka kai ta yadda da la ilaha illallah ko baka yi aiki ba ko ba sallah ba ko da ma an fada cikin wani abu ma da yake shirka ne a aikace in dai ka yadda a zuciyarka da la ilaha illallah in ji murji'a suka ce shikenan ba abin da zai same ka to ahlus sunna kuma masu bin qur'ani da sunna sai suka zo tsakiya aqidar su ita ce ta qur'ani ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce me imani kamar da malam mai risala ya faɗa ka je ka karanta malam mai muqaddimar malam mai risala anan zaka fahimci meye aqida ta imani ta gaske me yake cewa wal imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun ko yawwa qauli ne na baki da kuma aqida ta zuci sannan kuma da wa amalun ka bil arkani yawwa amalun bil arkani cewa i'tiqadun bil janan wa qawlun bil wa qawlun bil lisan wa i'd- wa amalun bil arkani yawa da ka kudurce a zuciyarka ka faɗa da bakinka sannan kuma gaɓuɓɓanka su yi aiki to duk abin da za a kudurce shi a zuciya da abin da za a faɗa da baki da kuma abin da za a aika na gaɓuɓɓa duk imani sunansu shi yasa har suka kawo hadisin nan da na bamu labari hadisin wanne cewa al'imanu bid'un wa sab'una shu'ba a wata ruwa bid'un wa sittuna ko cewa imani ya kasu kashi kashi saba'in da wani abu ne a alaha mafi ɗaukakar darajar imani shine qawlu la ilaha illallah adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u min al imani ai mun sha man maimaita wannan hadisin ko wannan yana cikin hujjar ahlus sunna akan cewa imani ya hada duk waɗannan abubuwa din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan kaga yace qawlu la ilaha illallah adinaha kuma shine ka gusar da wani abu da zai cuci mutane daga kan hanya wannan menene aiki ne ko na gaɓuɓɓen jiki sai ce wal haya'u min al imani kunya ma imani ce kunya a ina take a zuci take kaga ashe kenan abubuwa uku nan duk imani ne in ka karanta kuma qur'ani zaka ga duk ana faɗin waɗannan abubuwa wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum wannan suka ce ana zancen me sallah ne domin lokacin da aka juya alƙibla daga baitul maqdis aka koma a kallon ka'aba ana fuskantar ka'aba wasu sun zo suna ta cewa to mu iyayenmu da suka mutu kafin a juya ka'aban nan ba su yi sallaci ka'aba ba ya za a yi da su shine Allah madauki ya saukar da wannan wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai zama zai tozartar da imaninku ba malamai suka ce amma ma'anar imani anan shine sallah ashe kenan aikin gaɓuɓɓa ma sunansa imani kuma ji wannan wannan duka raddi ne ga murji'a su murji'a ba su yadda aiki ma na cikin imani ba in ba kai sallah ba ba kai azumi ba ma suka ce kawai zaka shiga aljanna duk laifin mutum in ya koma kawai aljanna zai tabbata in ji su kun ga ai waɗannan hannun riga suka yi ko to tsakiya ko ita ce gaskiya shi yasa dama addinin musulunci na daidai kullum a tsakiya yake bai wuce iyaka wurin yan yan zafi da yawa ba kuma sannan ya rabu da waɗanda suke da sakaci kaga nan khawarijawa da mu'tazila zafin su yayi yawa sun jefa al'umma gaba ɗaya cikin tashin hankali sun kafurta su sun ce yan wuta ne murji'a kuma gaba ɗaya suka watsar da addinin musulunci ma umarnin Allah aka yi watsi da shi duk umarnin cewa ya ayyuhal ladina amanu kaza da kaza yanzu Allah madauki ba ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulmun inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira yanzu wannan ƙarya ne ai ba ƙarya bane magana Allah ne cewa duk wanda ya mutu yana cin dukiyar maraya to wuta tun a duniya wuta yake shi a cikin sa kuma zai shiga wuta wannan menene kaga laifi ne babba amma baya nufin in mutum ya mutu kuma kwata-kwata Allah maɗaukaki sai ya azabtar da shi dole ba dole ba ne in Allah ya so zai gafarta masa tun da me ya zama hukuncinsa ma dole shirki ne sai mu koma kan ayan nan da Allah maɗaukaki ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa a yi shirka da shi ma'ana duk mutumin da ya mutu ya haɗu da Allah yana shirka da Allah to Allah ba zai gafarta masa ba amma sai ya ce me wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da ke ƙasan shirka to in Allah ya so zai gafarta sai ce liman ya sha'u ga wanda ya so mun fahimci wannan abin ko to wannan ita ce aqida ta daidai ita ce abinda qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna mun fahimci yadda matsala take yanzu yawa ta daga hannu ko shikenan ya warware eh asalin kalmar murji'a daga arja'a ne yan ce arja'a shine jinkirtawa yawa ka jinkirta saboda su a gunsu sun jinkirta aiki daga shiga cikin imani shine ma'anan irja'i ma'ana akharu al'amala fi musamman imani in an tambaye su me imani sai su ce a'a ai banda aiki sun jinkirta shi sun kawar da shi gefe suka ce kawai mujarradin itiqadin akwai Allah kuma shine Allah ya isa mutum ya shiga aljanna shine ma'anan irja'i kamar yadda Allah yake ce wa arjihu ko wa arji'hu ma'ana ku jinkirta shi yau tai mu je ina ne yake cewa kamata awwala yace fa huwa muqabalun bi ta'wil al-murji'a alladhina la yaqta'una bi dukhuli ahadin min ahli al-kaba'ir an-nar wadanda su la yaqta'una ba sa yankewa ma'ana ba za su ce kat duk mutumin da ya mutu yana zunubi zai shiga wuta ba su a gunsu ba zancen shiga wuta yawwa wa yaz'umuna suna raya cewa anna ahlal kaba'iri cewa a cikin ko ma'abuta laifuka wanda suka mutu suna manyan laifuka qad yadkhulu jami'uhum aljannata min ghairi azabin dukkanin su za su iya shiga wuta a za su iya shiga aljanna ba tare da azaba ba in ji fausuwa murji'awa kuma wannan magana tasu ba daidai ba ce mun ji sababin ta ko yawwa to shine a ƙasa wannan shi ma ga lamba biyu nan ya sauka ƙasa ya mana bayani sai shi lahib huna kai mai karatu ka kula anan shine lahib fi'ilu amrin ne lahib daga mulahaza ka lura huna anan qaulahu fadin sa da yake cewa anna ahlal kaba'iri qad yadkhulu jami'uhum aljannata min ghairi azabin cewa ma'abuta laifuka kila dukkan su za su iya zai yiwu su shiga a- wato aljanna ba tare da azaba ba sai ce hadha qaulul murji'a wannan maganar murji'a ne fa ka gane sosai mai karatu wa ahlus sunnati yaquluna amma mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun na shagar an ce ahlus sunna ana nufin waɗanda suka tsaya kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba su zo da wani sabon addini ba tun daga sahabbai zuwa yau su ake nufi da ahlus sunna yawwa to ahlus sunna suna cewa ahlul kaba'iri kuma dama na ga mana an ce ahlus sunna tun daga aka ce maka da sahabbai da tabi'ai da tabi'an tabi'ai irin su malam abu hanifa su imamu na maliku su eh, imamu shafi'i su imam ahmad bin hanbal sufiyanu thauri sufiyanu bin uyaina abdullahi bin mubarak ah, ma- su zuhuri manya-manyan malaman nan da muke ji wannan duk su ne malaman ahalus sunna su ne malaman musulunci dai da aka sani mun fahimci wannan yawwa dukkan su ba wanda ya shiga wata hanya marar kyau irin wannan ta kawarijawa ko wato mu'tazila ko ta murji'a da makamantan wato hanyoyin bid'a to sai ce ahlus sunna yaquluna ra'ayinsu suna cewa shine ahlul kaba'iri qad yadkhuluna aljannata bila azabin masu laifi in suka mutu da laifin nan suna yi qad yadkhuluna aljannata bila azabin za su iya shiga aljanna ba tare da azaba ba sai ce wadihun alfarqu bainal qawlaini tambaye wadihun alfarqu bainal qawlain ni ma nan zan tambaye ku me bambancin waccan maganar da wannan ina fata kuna bin abu ku karanto daga littafin farko cewa yi faɗin na- na farko maganar farko cewa anna ahlal kaba'iri qad yadkhulu jami'uhum aljannata bighairi azabin kauli wani ahlus sunna kuma shine ahlul kaba'iri qad yadkhuluna aljannata bila azabi me bambanci tsakanin wancan da wannan wancan sun ce dukkan masu laifuffuka kakaf ɗinsu za su iya shiga wuta ma gaba ɗaya ba za a yi wa kowa azaba ba wannan daidai ne ba daidai ba ne ya saba wa abin da Allah maɗauki faɗa wanda ya faɗi wannan ya ƙaryata wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha'u wannan kalmar liman ya sha'u bai yadda da ita ba ko saboda ya ce liman ya sha'u tun da ya faɗi liman ya sha'u ashe akwai wanda yake la ya sha'u an ya gafira lahu kun fahimci wannan yawwa su shi yasa ahlus sunna sai suka ce a su kuma ahlul kaba'iri qad yadkhuluna aljannata bila azab a cikin masu laifuka wanda suka mutu suna laifi kad zai yiwu su iya shiga aljanna ba tare da azaba ba ma'ana ba ana nufin wasu su ba dukkaninsu ba su abun murji'a duka za su shiga aljanna ba azaba amma abun ahlus sunna me wasu za su iya shiga saboda karkashin mashi'a ne lamarin wanda Allah ya so sai ya musu azaba wanda kuma ya so sai ya shigar da su aljanna ba tare da azaba ba kun fahimci wannan abun sosai yace alfarqu bainahuma anna ulaika yujawizuna su wadancan su waye wadancan wadanda aka fara faɗa yana nufin murji'a yujawizuna suna halatta dukhulal jami'i lil jannati bila azabi cewa duka mutane za su iya shiga aljanna ba tare da azaba ba wa ahlus sunnati amma mabiya sunna yujawizuna dukhulal ba'd aljannata suna halatta cewa wasu ba duka ba za su iya shiga aljanna bila azabin ba tare da azaba ba li'anna Allah jalla wa ala domin ko Allah madaukaki qala ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u kamar da makaranta yace wa wa'iduhu haqqun jalla wa ala alƙawarin azaba da yayi narkon azabarsa gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ne duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne sai ce fala budda an yusiba ba'dhan minhum dole ne kenan ashe wasu daga cikin mutanen da aka ce in sun yi kaza sun mutu akai za su shiga wuta ba zai yi ba ce Allah duk wasa yake tunda ya ce wanda ya yi kaza in ya mutu za a yi masa kaza za a yi masa azaba to lalle a samu waɗanda za a yi musu azaban nan ko da a cikinsu za a ware wasu a gafarta musu shine ma'anan liman ya sha'u in mutum fa bai gane wannan ba akwai matsala kun bai wannan zancen yawwa a fahimci abin sosai kuma ina son duk wanda bai gane bai ya tambaya yau ka rubuta in mun gama wannan zancen sai ka tambayi ina ne wanne gefe ne baka gane ba za ka iya faɗa rikici in baka fahimci wannan matsalar ba yawwa ko rikici a kanka wajen fahimtar yadda nasoshin suke ko rikici wajen ɗora ma wasu hukuncin da bai dace a kansu ba yawwa falabudda an yi ba ba'adun ina fata ban sani ba ina da fasahar da za ta sa da ku gane yawwa yawwa yace falabudda an yusiba ba'dhan minhum dole ne ya zama abin da yayi na wa'idi cewa wanda duk yayi abu kaza an yi narkon azaba gare shi cewa ma'ana an yi alƙawarin azaba zai yi za a ko a sashi a wuta ko za a yi masa kaza da kaza to yace wa wajibun an yaghfira liman yasha kuma sanan wajibi ne zai gafarta wa wanda ya so kamar yadda ya wajabta wa kansa tunda yace liman yasha'u yace wa haqqun kuma yace shi yawa wani wajibi ne kuma haƙƙi ne ma'ana wajibi ne kuma gaskiya ne fala budda an yusiba ba'dhan minhu ashe kenan kuma wannan gafarar lalle ta samu wasu daga ciki tunda yace liman ya sha'u to dole ka kasa abun kashi biyu kada ka zo ka koma gefe ɗaya ka makale da shi ko ka koma gefe ɗaya ka makale da shi kada ka zo ka ce a'a dukkanin su za su shiga aljanna ba azaba kada ka zo ka ce kuma dukkanin su za su shiga azaba ba fita in ka ce za su shiga azaba ba fita ka koma gefen suwa ƙungiyoyin nan guda biyu khawarijawa da mu'tazila ko khawarija da mu'tazila gun su ɗaya su in kuma ka ce za su shiga aljanna gaba ɗaya ba azaba ka kuma gefen suwa murji'a amma in ka tsaya a tsakiya ka ce wasu za a fidda su daga wuta a sa su a aljanna a gafarta musu wasu kuma ma ba za su shiga wutar ba gaba ɗaya Allah zai gafarta musu ka shi- ka faɗi kaulin wa kaulin qur'ani shine magana qur'ani magana sunna kun mun jiran san yawwa to mu je Allah ya sa an fahimta shi da sai ke cewa bi an ya gafira liman ya sha'u ya ce haƙun fala budda an yi ba ba'adun yawa ya ce fa'idan don haka almurji'atu ya ƙuluna ahlul kaba'iri qad yadkhuluna jami'an aljannata bila azabi ya maimaita wannan zancen ne murji'awa ra'ayinsu kenan cewa za a iya- za su iya shiga aljanna ma gaba ɗaya babu azaba ya ce hadha ghalatun wannan kuskure ne bal sawabu abin da yake daidai anna ahlal kaba'ir wanda suka mutu suna zunubi qad yadkhulu ba'dhum aljannata wasu za su iya shiga wuta a za su iya shiga aljanna bila azabin ba tare da azaba ba fayaghfiru Allahu jalla wa ala lahu sai Allah ya gafarta masa wanda Allah ya so din wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kamar da Allah ya ce zai gafarta abin da bai kai haka ba kai haka din nan yana nufin me me zalika shirka yawa duk wanda ya aikata ya mutu yana aikata abin da bai kai shirka ba to Allah zai gafarta shi amma kuma liman ya sha'u ga wanda ya so kaga shi yasa ake son mutum ya ji tsoron Allah ya bar zunuban nan ya koma gefen masu da'a domin ba shi da tabbacin cewa in ya mutu yana wannan laifin yana cikin manya sha'u din da za a gafarta ba ko zai iya zama cikin waɗanda za su za a yi musu azaba azaban nan ta Allah kuma ba mai iya jure ta yawwa ku duba fa kuma yadda muke magana ɗazu jikin ɗan adam sai ya toye in ya ƙone a sake masa fata a sake mai da shi wannan zancen ko- kamar wanda sun wanda suka kafarta wanda ba musu kafarta ba sai ya zama sai mutum ya zama gaushi fa ka duba jikin nan naka ka kwatanta wutar duniya wutar duniya din nan an rana mun yi wannan misalin ko ko ba nan bane in aka kwatanta a ce an yi hatsarin mota kaga an yi wasu sun kone kaga wani ya kone kurmus baƙiƙirin sosai ba kowa da ya kawo ɗauki har ya kone kwata-kwata kuma ka ban- zai ka ga cewa ya zama gaushi in aka taba jikin nan sai mai- sai ya maile gaba ɗaya abin da ake ciwo fata sai ya tashi sai ka ga abin da ke tsokar jikin zaka iya gani wani ma tsokar ma gaba ɗaya sai ta koma gaushi saboda ya gama toyewa gaba ɗaya to sai mutum wannan fa wutar duniya ce wutar lahira kuma haka za a yi wa mutum in ya mutu yana laifin nan sannan in yana cikin masu tauhidi baya shirka wa- laifinsa dai shine waɗannan abubuwan da Allah ya haramta yake aikatawa to in ya yi sa'a yana cikin liman ya sha'u sai a fito da shi daga wannan wutar sai kuma a sashi aljanna in bai sa'a ba kuma ya lamari zai zama ma'ana waɗannan kai wanda suka yi sa'an su ne waɗanda za a fito da su daga wutar in ya sa'a kuma tun farko sai Allah ya gafarta masa ba zai shiga ba sai a sashi aljanna saboda gafara da rahmar Allah to Allah ne da mu da gafararsa da rahamarsa kada ma mu shiga din kwata kwata Allah ya gafarta mana Allah ba mu ikon mu tuba daga duk abin da muke tun a duniya ba sai an je lahira ba to shine sai ke cewa alfarqu fi itlaqi lafzi jami'ihim asalin bambancin in kana so ka gane bambancin tsakanin maganar waɗancan masu tsanani wato su murji akai masu sakaci da yawa da maganar ahli sunna magana ce ta can sun ce jami' wannan kuma sun ce ba'adu ko shine abin da yake nufi fi itlaqi lafzi jami'ihim wato wajen itlaqin lafazin kowanne bangare wato abun murji'a sun ce jami' ahli sunna kuma suka ce a ba jami'i ba wasu daga ciki to mu koma sama littafin alama ta biyu ko sai ce wakilahuma mukhalifun lissunnati da mu'tazilawan da kuma murji'a dukkaninsu sun sabawa sunnan nan almutawatira wadda ta tabbata ta zo ta hanya mai yawa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ce wali ijma'i salafil ummati kuma magabatan wannan al'umman sun yi ijma'i wa a'immatiha da manyan malaman su kamar na gaya mana an ce salaf ahalus sunna duk suna ɗaya ne ahalus shari'ati mabiya sunna mabiya qur'ani da sunna su ne tun daga sahabbai zuwa tabi'ai zuwa yau din nan duk wanda ya tsaya akan hanyar qur'ani bai yadda da komai ba sai abin da ya tabbata a qur'ani da kuma hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi hanyar sahabbai duk abin da suke kai ya tsaya akai to wannan shine ahalus sunna kuma shi ake ce ma as-salafi wanda ke kan hanyar salafiyya wato wanda take kan hanyar magabata bai fito wata sabo da wata sabuwar hanya ya kirkiro wata kungiya ko ya kirkiro wani abu da ya fito da wani ra'ayi da ya saba qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba muna fahimta yawa to shine sai yake cewa wali ijma'i salafil ummati wa a'immatiha wa qad dalla ala fasadi qawli qawli ta'ifataini a qawlu qawlullahi ta'ala fadin Allah madaukaki fi ayataini a cikin ayoyi guda biyu min kitabihi daga littafinsa dalla yayi nuni ala fasadi qawli ta'ifataini cewa maganganun ɓangarorin nan guda biyu ƙungiyoyin nan guda biyu da mu'tazilawa a gefe ɗaya da kuma waɗannan murji'a a gefe guda dukka barna ce kuskure ne ba daidai ba ne menene wannan ƙaulin ƙauluhu ta'ala faɗin allah subhanahu ta'ala shi wanda yake cewa inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u wannan duk mun yi sharhin dai ko fa akhbara ta'ala to kun ga a wannan ayar allah ya bada labari annahu cewa la yaghfiru shirka baya gafarta shirka sau biyu ya faɗi wannan a cikin alkur'ani da lafazin shirka nake nufi yawwa da lafazin kafirci kuma yana nan innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfira Allahu lahu wannan a cikin suratu Muhammad kenan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima a suratul nisa'i farko إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا شيما أشكين سورة النساء دقوا كسد قرشي mun fahimci wannan yawwa don haka duk wanda ya mutu yana shirka Allah madaukaki ba zai gafarta masa ba inda ya mutu yana yi wa akhbara annahu yaghfiru ma dunahu liman yasha'u ya kuma ba da labarin cewa zai gafarta abin da ke kasa da shi kasa da shirkan kenan abin da bai kai shirka ba liman yasha'u ga wanda ya so ولا يجوز أن يراد بذلك التائب ko attaibu bai halatta ba mutum ya ce ai abin da ake nufi da yaghfiru liman yasha'u shine wanda ya tuba ka fahimci zance nan wani zai ce ai waɗanda ake nufi wannan magana mu'tazilawa ne su cewa suke abin da ake nufi da wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u ma'ana ana nufin wanda suka tuba to kaga wannan ai kuskure ne domin in an ce wanda suka tuba ne to har masu shirka ana gafarta musu in dai mutum ya tuba a nan duniya tuba a ina ake yinsa dama a duniya ake yi in mutum ya tuba daga ko menene duk laifin mutum ko wanne iri ne ko shirkar ko menene shi in dai ya tuba a duniya kafin ya mutu to Allah zai gafarta masa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an yawa amma idan bai tuba ba har ya mutu to anan ne in an je lahira sai a duba aikinsa aikinsa na masu shirka ne to dawwama a wuta babu fita har abada aikinsa bai kai shirka ba shine ma duna zalika to shikenan sai a bar wa Allah lamari Allah in ya so sai ce to ku wuce an gafarta muku ku shiga aljanna dama kun yi kaza da kaza sai a gafarta in kuma ya so a shigar da su wuta a yi musu azaba to can kuma daga baya saboda cewa imanin nan yana nan ba su yi shirka ba sai a tuno su sai a ce to a fito da su dama ba manta aka yi da su ba sai a fito da su a sa su a ruwan nan na wanke mutane waɗanda aka yi azaba sai a mai da jikinsu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa a hadisi cewa jikinsu zai rika tsirowa su waɗanda mutanen an sa su a naharil haya ɗin nan yadda ka ga idan ruwa ma makon ruwa ya zo ya kwashi tarkace ya miƙa shi a jikin wani bango ya daɗe ba ana samun in akwai hatsi sai ga daga baya yana tsirowa ba daga cikin wannan yayin to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta su yace haka ƴan wutan nan da suka shiga wuta waɗanda ba masu dawwama ba masu laifuffuka kenan in Allah ya so fito da su haka za a je a jefa su a wannan kogi da zai wanke musu jiki haka sai kuma jikin ya rika tsirowa yana tsirowa har su dawo jikinsu na asali sai kuma a ɗauke sai a wanke su a sa su aljanna to kaga an sha azaba kuwa to Allah madauki ya tsare mu to mu koma mu ci gaba to shine sai yake cewa ah, Allah madauki ya ba- ya ce wala yajuzu an yurada bi zalika ta'ib bai halatta ba mutum ya ce masu tuba ake nufi kama ya ƙuluhu man ya ƙuluhu minal mu'tazila kamar yadda mai faɗin haka daga cikin mu'tazilawa ke faɗi mun fahimci wannan ko li'anna shirka domin ko shirka ya gafiruhu liman taba ya gafiruhu Allah liman taba Allah na gafarta shirka ga wanda ya tuba wa ma duna shirk amma abin da bai kai shirka ba to shine ya gafiruhu Allah aidan litta'ibi shi ma ana gafarta shi ga wanda ya tuba da haka ba zancen mai tuba ake ba yawwa fala ya ta'allaqu bil mashi'a shi nan ba shi da alaka da mashi'a duk wanda ya tuba Allah na gafarta masa wali hada domin Allah subhanahu ta'ala rahamarsa ce shi ne ya faɗa a ƙur'ani inna Allah ya gafiru zunuba jami'an ko wannan in kana zancen zunubi kenan can kuma a cikin suratu al-anfal dama ya ce kulli ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin ba ka yi faɗa ba ƙullin na dina kafaru ka ce ma waɗanda suka kafirta kaga nan ba zancen masu laifi ake ba ana zancen masu kafirci wanda ba su ma ce la ilaha illallah ba in yantahu in sun hannu ai min shirkihim wa kufrihim ko yughfar lahum ma qad salafa Allah zai gafarta musu duk abin da ya gabata ko menene shi ko mai tsawon shekarun in sun mu- in sun tuba wato sun daina Allah zai gafarta musu wa in ya'udu in ku suka sake dawowa suka ci gaba to faqad madat sunnatul awwalin sunnar Allah dangane da waɗanda suka gabata a baya mutanen farko ta shuɗe dama wanda duk ya kangare wa Allah azabtar da shi yake to wannan ya ta nuna mana me cewa in mutum bai mutu ba ya tuba daga kafirci Allah zai gafarta masa in mutum bai mutu ba ya tuba daga zunubai wanda ba su kai kafirci ba shi ma Allah zai gafarta masa Sab- nan kuma hujjar mu ita ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah madauki ne ce kace ya bayina waɗanda suka yi barna akan kawunan su kada ku yanke kauna daga rahamar Allah subhanahu wataala lalle Allah mai gafara zunubai ne baki daya innahu huwal ghafurur rahim lalle shi mai gafara ne kuma mai jin kai ashe kenan da kafirci da abin da bai kai kafirci ba in an tuba a duniya Allah na gafarta su wannan da dalilin wancan ayar wannan kuma da dalilin wannan ayar mun fahimta yawwa ashe zancen mu yana kan wanda bai tuba ba ya mutu sai a duba in shirka ce ya mutu akai to ma- maganarsa ta kare ko yawwa wa ma tuwahum kufaru mai falan yaghfiru Allahu lahum inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi to amma in kuma zunubi ne mutum ya mutu a kansa wanda bai kai shirka ba to sai mu dawo nan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u na shikenan ina jin kun kun fahimci abin yawwa to shine sai yake cewa fala ya ta'allaqu bil mashi'a yace wa lihadha lamma dhakara al maghfirata lit ta'ibin yayin da ya ambaci maganar gafara ga masu tuba qala sai yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim wannan na gama na faɗe ta yanzu ko ka ce ya bayina waɗanda suka yi barna akan kawunan su la taqnatu kar ku yanke kauna ku fidda rai min rahmatillahi daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai me jami'an yanzu akwai wanda zai zo ya fidda wani zunubi ya ce ban da shi yawwa ya ce zunub gaba ɗaya zunubai yawwa inna huwal ghafurur rahim Allah fa mai gafara ne kuma mai jin kai sai ce fahuna ammama al maghfirata anan ya game wato gafarar gaba ɗaya ya ce ya game ta ma'ana yana gafarta zunubai baki ɗaya wa atlaqaha yayi itlaqin ta bai allaka ta da mashi'a ba shine ma'anan itlaqi adamu taqlidi dama ai al'am yuqabiluhu al-khas ko wal mutlaq yuqabiluhu al-muqayyad to anan ammama wa atlaqa mun fahimci zancen nan me ake nufi ma'ana ya ce duk zunubai ana gafarta su sawa'un kafirci da ba kafirci ba mun fahimci wannan sannan kuma ya yi itilaki in an ce itilaki bai kaidi ba bai ce ga wanda ya so ba tunda mai ana zancen rayuwa ne ta duniya wanda ya tuba a duniya to duk allah na gafartawa duka gaba daya da babban zunubi da karamin zunubi da kuma shirka da abin da ba shirka ba kun fahimci wannan kun fahimci me ake nufi da ammama wa atlaqa yawa ammama ya ga mai gaba daya ce dukkan zunubai sannan atlaqa bai sai liman ya sha'u ba yawa bai kaidi ya ce ga wani banda wani ba mun fahimci abin to sai shi fa inna Allah yaghfiru lil abdi ayya dhanbin Allah yana gafartawa bawa kowanne irin zunubi wanda yake taba minhu ya tuba wanda bawa ya tuba daga wannan zunubin faman taba mina shirki ghafara Allah lahu da haka duk wanda ya tuba daga shirka Allah zai gafarta masa wa man taba min al-kaba'iri haka wanda ya tuba daga manyan laifuffuka ghafara Allah lahu Allah na gafarta masa babu wani laifi da dan adam zai yi ko sau nawa kai ka zo kana cewa Allah ba zai gafarta maka ba Allah zai gafarta maka amma ka tuba wa ayyu dhanbin taba al-abdu minhu ghafara Allah lahu haka ne kowanne zunubi ne bawa ya tuba daga gare shi to Allah maɗaukaki zai gafarta masa fafi ayati taubati ammama wa atlaka a ayan nan ta tuba ayat tuba karka ce ayar suratu tauba ba ita ke nufi anan ba yana nufin fafi ayati taubati ma'ana ayan nan ta tuba cewa inna Allah ya gafiru dhunuba jami'an ita yake nufi yawwa ammama wa atlaka ya haɗe cewa dukkan zunubi ana gafarta shi wa atlaka kuma bai kaidi ya ce liman ya sha'u ba wa fi tilkal ayati amma a ayat can ta baya wace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi shi yasa yace mata tilka bai ce zalika ba yana ishara zuwa ga wanda ya faɗa tun farko wannan ku kun ga ai daga baya faɗe ta kun fahimci a larabci haka abu yake wanda aka ce masa tilka ya fi nisa ma'ana wanda aka faɗa ɗazu wadda take ita ce inna allaha abin nan la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u to a cikin ta ai kun ga me yayi khassasa wa allaka can kuma ammama wa atlaka nan kuma khassasa wa allaka can kun gane ammama wa atlaka ko to me me kuma ma'anar khassasa wa wa allaka khassasa shirka ya ware shirka ita kadai ya ce baya gafarta ta wa allaka ya kuma sa ta aliki bai itlaki ba ma'ana ya kayyade cewa wanda ya so zai gafartawa kun fahimci wannan wannan shi ake nufi da takhsisi da ta'aliki ba a gane ba an fahimta? to in tambaya? to mu je dai ya ce khassasa wa allaka sai ce fa khassa shirka bi annahu la yaghfiru gashi na mana bayanin to yace sai ya ware shirka ya keɓance ta bi annahu da cewa la yaghfiruhu baya gafarta shirka wa allaka ma siwahu duk abin da bai kai shirka ba kuwa sai ya rataye shi alal mashi'ati a ina a mashi'arsa abin da ya so yawwa shine ma'ana sai kuma yace wa mina shirki yana daga cikin shirka kuma nan kuma shi ma istitradi ne na malam yau dan a gane me kuma shirka sai ce wa mina shirki yana daga cikin shirka at-ta'tilu lil khaliqi mutum ya zama bai yadda da Allah ba ma gaba daya shine ta'tili wofintar da imani da Allah kai ce babu Allah shine ta'tili akwai at-ta'til fi babil asma'i wa sifat akwai kuma at-ta'til fi ithbati wujudillahi in mutum yace ma ba Allah gaba daya kwata kwata to wannan shi ma ta'tili ne shine zaka ji ana ce masa ilhadi ko ta'tili duk ma'anar sa daya yawa ilhadi kuma nau'i nau'i ne shi ma kansa a musamman dangane da abin da ya shafi ta'tilin khaliqi kace ai babu mahalicci nau'i biyu ne ko dai waɗanda suke faɗa da baki su ce ai gaba ɗaya ma ba Allah kwata-kwata ba Allah ko kuma mutumin da zai ce ai abinda muke gani ɗinnan wannan rayuwar ta duniya wannan duniyar gaba ɗaya da sama da ƙasa da ɗan adam da aljan ba komai ba ne kawai gaba ɗaya su ne Allah ɗin to shi ma wannan kore Allah ne musulunci wannan wanda ya yarda da wannan shi ma bai yarda da akwai Allah ba domin ya yarda shi Allah ne rigarsa Allah masallaci Allah wannan ko menene ma Allah har ban daki Allah ne a gurinsa masu iya wannan aqidar mummuna to wannan shi ma kafirci ne gun- zunzurutu da ke fidda mutum daga addini to shi ma su a babin ta'atili yake a ge- su ake ce ma yan masu wahidatul wujudi yawwa da wanda zai ce ba Allah kwata kwata da wanda ya ce kuma komai Allah ne duk ɗaya suke ta bangaren cewa bai ware Allah ya ware bayi ba ko ba haka bane yawwa domin ya ce da bawan da mahalicin duk abu ɗaya ne kaga kenan ba mahalicin mun mun gane abu yawwa don haka shi ma ta'tili ne sai ce wa hadha yadullu ala fasadi qawli man yajzimu bil maghfirati li kulli mudhnibin wannan shi kansa yana nuna wato barnar da kaucewar hanyar da lalacewar da rashin gaskiyar maganar duk wanda yake jazmi shine man yajzimu ya yanke kawai hukunci bil maghfirati na cewa za a gafarta li kulli mudhnibin cewa kowanne mai zunubi ana gafarta masa ma'ana kowanne mai irin laifi in mutum ya je lahira cewa Allah zai gafarta masa ba haka bane mun fahimci abin yawwa in mai shirka ne ba gafara in ba in yayi laifi bai kai shirka ba to shine sai kuma mashi'a ko Allah ya gafarta in ya so ko ya ga- ko ya ki gafartawa wato ya azabtar da mutum in ya so yace wa nabbaha bishirki ala ma huwa a'zamu minhu dama nan Allah maɗaukaki ya faɗi babin faɗin shirka da ya faɗa ne min babin tambihi ba me babin tambihi in kana karanta usulul fiqh a littafin usulul fiqh inda ake cewa wurin babin mafahim mafhumul mukhalafa mafhumul ah, muwafaqa yawa akwai shi ake ana ci- kiransa tambihi mun taɓa wannan zancen a baya a misali ba har muka yi misali da maganar iyaye ba Allah subhanahu ta'ala ya ce wala taqul lahum uffin kada ka ce ma iyayenka tir in suna magana ka ce baba ni bana san irin kaza da kaza kana hanci ni kana gunaguni kar aiwa iyaye haka wannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan lafazin dan a a fahimci mafhumul muwafaqa dinsa ba mukhalafa ba mafhumul muwafaqa nasa shi ake ce ma dama qiyasul aula ko a ce masa tambihi duk yana cikin sunayensa sai su- suna cewa abin da ake nufi wannan uffin da aka ce tambihi ne akan abin da yake ya fi haka misali mutum ya zo ya mari babansa akwai a cikin nasi a ƙur'ani ko babu an hana akwai nasi sunan lafazin ne babu amma akwai tambihi a kansa Tun- wanda aka ce maka sakarkace masa ma uffin to famin babin aula Allah tantumahu ko yawwa kaga kenan a ce za mu ce marin iyaye haramun ne tunda ha- an ce hatta magana ma ta kunkuni haramun ne mun fahimci wannan abin da nassin qur'ani yawwa to wannan shi ake ce ma tambihi to anan da Allah madaukaki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi yayi magana shirka ne saboda kuma ya zama tambihi akan abin da yafi shirka ai akwai abin da yafi shirka menene yafi shirka mutum ya ce ma ba Allah gaba daya shi mai shirka fa ya yadda akwai Allah kuma ya yadda akwai wani sai ya dauko wani sai ya bashi matsayin Allah wannan shirka ce to Allah ba zai gafarta masa ba to ina ga wanda ya ce ma gaba ɗaya ba Allah shi kuma to kaga nasa ya fi wannan to faɗin shirka tambihi ne akan ta'atilin khaliqi kamar yadda faɗin uffin tambihi ne akan darbi kun fahimci misalin yawwa shi ake nufi da tambi wannan tambi karka dauke shi kawai ka fassara kalmar da cewa fadakarwa ba fadakarwa ake nufi ba istilahi ne na malaman usulul fiqh abinda suke nufi nufi da shi ayi a fadakar da mutum akan abin da yake aula mimma zukira lafzan yawwa mun gane abin bai to mu je shine sai yake cewa mu karasa wannan da ya fasalin sai mu tsaya ko yawa yana cewa wa fi tilkal ayati khassasa wa allaka fa khassa shirka bi anna ayawa mun wuce wannan gu yace wa nabaha bi shirki ala ma huwa a'zamu minhu ka ta'tilil khaliqi kamar abin da muka bada misali mutum yace babu mahalicci ma au ko kuma mutumin da yace ko fa amana fasadu qawli man yaju yujawizu an la ko yajuzu an la yu'azziba bi dhanbi yu'azzaba bi dhanbi cewa ya zama cewa ma ya halatta a ce ba za a yi wa mutum azaba da kowanne zunubi ba wancan na farko kaulin waye mu'tazilawa wannan kuma ne yanzu kaulin waye kaulin murji'a su ne suka ce zai iya yiwuwa ma mutum gaba ɗaya ba za a yi masa azaba daga zunubinsa ba gaba ɗaya kwata-kwata kawai aljanna zai shiga sai ce fa innahu law kana kadhalika da a ce abin haka yake lama zakara annahu yaghfiru al-ba'd duna al-ba'd da bai faɗi cewa zai gafarta wa wasu ya kuma ki gafarta wa wasu ba ka fahimci wannan don haka tun da shi ya raba biyu haramun ne a samu wani ya zo ya rufe kofa kawai ko gefe ɗaya ko gefe ɗaya ina so ku fahimci abin sosai wanda zai zo gefen zunubi ko gefen azaba da dawwamar da mutane a wuta da kafurta su ya ce kawai gaba ɗaya sai an azabtar da mutane sun shiga wuta ka- ga gaba ɗayansu kawai za su shiga duk mai laifi sawa'un ya mutu yana shirka ko kuma ya mutu yana babban zunubi kawai zai dawwama a wuta mu'tazilawa kenan ko to wannan ya yi wato karan tsaye ga Allah subhanahu ta'ala haka nan wanda a ɗaya gefen ya zo ya ce gaba ɗaya ma Allah ba zai azabtar da kowa ba duk ɗan aljanna ne kowa da kowa wannan su ne suwa murji'a to duk wannan sun yi kuskure daidai ita ce ka dawo ka ce liman ya sha'un nan ka raba abu biyu wasu za a gafarta musu wasu kuma ba za a gafarta musu ba dangane da zunubin da bai kai shirka ba amma wanda ya kai shirka to su kuma ba za a gafarta musu ba wanda suka mutu akai da fata an gane sai ce walau kana kullu zalimin li nafsihi maghfuran lahu inda duk wanda ya zalunci kansa an gafarta masa ko da bila taubatin ba tare da ma ya tuba ba wala hasanatin mahiya ba kuma tare da an lura da wasu kyawawan ayyuka da za su shafe zunubansa ba lam yu'alliq dhalika bil mashi'a to da Allah bai allaka wannan abun ya rataya shi da maganar da an so ba kun fahimci wannan zancen me ake nufi inda a ce duk mutumin da yake ya mutu yana zunubi ku ɗauki wannan shi ake nufi kullu zalimin li nafsihi ya mutu yana mene zunubi da bai kai shirka ba inda haka ake nufi cewa wato za a gafarta masa ba ma tare da ya tuba ba kawai yana laifuffukansa duk ya tara su ya yi komai da komai na laifi amma bai kai shirka ba ya mutu ya je ga Allah inda za a gafarta masa ko bai tuba ba haka kawai kuma wala hasanatin mahiya kuma ba shi da wasu ayyuka ma da yayi da za su kankare masa zunubi to da haka yake yi Allah to ba bukatar ya ce mana liman ya sha'u ba fa'ida amma tun da ya ce liman ya sha'u nan to ya nuna ashe kenan wanda ya mutu da zunubi babba bai tuba ba a duniya to zai iya gafarta masa zai iya kuma azabtar da shi me yasa nan yace hasanatin mahiya me ake nufi da hasanat mahiya idan wato rahamar Allah faɗi ne ita ya Allah muna roƙonka rahamar ka ya Allah kai mana rahama Allah subhanahu wa ta'ala kun ga nan ana zancen wani abu ne da bai faɗe shi ba a baya a cikin wannan littafin ana magana akan in mutum ya mutu yana laifi ana duba laifin ko in shirka ne ba gafartawa in kuma bai kai shirka ba me ko a gafarta ko a azabtar da shi sannan a cire shi a sashi aljanna saboda imani to mutum in ya je da zunuban nan manya kuma bai tuba ba muna zancen wanda yake tatal mashi'a din nan kenan ko yawwa to bayan maganar tuba in ba a same shi ba Allah subhanahu wata'ala yakan dubi kuma kyawawan ayyukan da wannan bawan Allah ya aikata sai a ɗebo wannan ayyukan sai su rika kankare masa waɗancan manyan laifukan mun gane ma'ana in ma ba a samu tuba ba kafin a azabtar da shi sai a duba kyawawan ayyukansa manya-manya da ya yi to sai a kankare zunuban ko da manya ne kun gane wannan zancen ibn taymiya a cikin minhajus sunna zamu zo a darasin mu na minhajus sunna ya kawo hanyoyi guda goma na hasanatun mahiya da Allah madaukaki zai gafarta wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da mutum ya mutu a cikin su bai tuba ba ya kawo daga cikin su yace a asabiqiyya ilal islam mutum a ce ya riga kowa shiga musulunci wannan kasancewar su ne na farkon shiga musulunci ya ce hasanatun yana daga cikin kyawawan ayyukan da allah ke kanka da zunubai saboda su hakanan irin ayyukan da mutum ya yi sadakatin jariya yauwa da irin su mutum misali kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam misali ko a dan adam idan ya mutu ayyukansa suna yankewa sai abubuwa uku sadaqatin jariya wata sadaka da ladanta zai ta gudana zuwa gare shi ya tona rijiya dan amfanin al'umma ko kuma ya dasa wata bishiya ko ya gina wata makaranta ya gina masallaci da makamancin wannan wanda duk wanda ya sallah a masallacin nan yana da lada a ciki kaga ladan nan baka san shi ba kai ka tafi ko ba haka ba to irin wannan ayyukan in aka tattara su aka tattara su suna kankare wa mutum laifukan da ya mutu bai daina ba kafin a zo a ce ma azabtar da shi don haka haka nan ilimin da mutum ya ilmantar da mutane aka yi ta amfani da ilimin nan to ko yana da wasu zunubai Allah maɗaukaki na kankare wannan zunuban nasa a ranar lahira da waɗannan ayyukan da ya aikata na yada addinin musulunci kun ga wannan daraja ce masu da'awa suke samunta sannan akwai kuma waladun salihun yad'u lahu mutum ya bar ɗa da zai riƙe masa addu'a ɗa ko sai aka ce salihin ɗan kuma nagari wanda zai riƙa yi wa iyayensa addu'a ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka ji kansu to wannan ita ma addu'ar ɗan nan da zai maka baka sani ba ita ce sababin a kankare maka waɗannan zunubai sai ya zama cewa ba a ma shigar da mutum wuta baballanta za a ce an fito da shi daga baya kun fahimci abin da ka shi sa kaga yana da muhimmanci ka tarbiyyantar da ɗanka ka koya masa addu'a ta alheri ka sa bakinsa ya zama ya saba faɗin alheri don in ya samu wannan tarbiyyar to kullum in kuka rabu lafiya zai taimaka addu'a zai taimaka addu'a addu'an nan kuma za ta maka amfani Allah maɗauki ya samu dace to shine mu karasa wannan layi ɗaya sai yake cewa wa qauluhu ta'ala faɗinsa da yake cewa wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u yace dalilun dalili ne ala annahu yaghfiru al-ba'd duna al-ba'd cewa yana gafarta wani baya gafarta wani ko fa batala an-nafyu wal 'afu al-'am dan haka anan yanzu an-nafyu al-'am batilun wal 'afu al-'am batilun shine abin da malami yake nufi ma'ana mutum ya ce an kore tuba ko an to an kore gafara baki ɗaya ba za a gafarta ba batilun ne wannan shirme ne ƙarya ce kuskure ne ƙaunin wa kenan mu'tazilawa jayyid wal aful am hakanan gafartawa kuma ita ma am a ce an ga an gafartawa kowa ma gaba ɗaya aljanna zai shiga ba zancen shiga wuta shi ma wannan barna ce ƙarya ne ba daidai bane wannan kuma ra'ayin waye murji'a an fahimci abin nan insha Allah to sai mu tsaya haka Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana ilimi mai amfani kuma Allah ya fahimtar da mu hanya madaidaiciya hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da mu akan ta har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ya gafarta mana zunubanmu duk abin da muka aikata marar kyau da wanda muke aikatawa muna roƙon Allah maɗauki ya gafarta mana Allah ya gafarta mana tun a nan duniya kafin ma shiga kafin zuwa lahira Allah subhanahu ta'ala ya taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ya tsare mu ya tsare mana wato dukiyar mu da ƴaƴan mu da matan mu Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah kuma ya taimaki duk wanda Allah madauki ya jarrabe shi da wata jarrabawa ko ta rashin lafiya ko ta damuwa a rayuwa ko ta rashin aikin yi ko ta talauci Allah ya yi Allah ya sauƙaƙe mana ya sa rayuwar nan ta yi mana sauƙin da zamu bauta wa Allah subhanahu ta'ala cikin natsuwa wanda kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba su rasuwa Allah ya gafarta musu Allah kuma ya bai waɗanda ba su da lafiya lafiya kuma duk wanda ya sa wani abu a gabansa na alheri karatu ne aiki ne muna roƙon Allah maɗaukaki ya sa kowa albarka cikin abin da ya sa gabansa wannan yana cewa malam kamar yadda kai bayani game da ceto ka faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto baffansa a dawo da shi gefen wuta kuma shi ne mafi rangwamen azaba to yaya matsayin mahaifansa kamar yadda malamai suke saɓani a kai wannan yana cikin matsaloli da mutane suke ta surutai a kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama maganarsa akan waɗannan matsaloli ita ce magana ta ƙarshe shi ya faɗi da bakinsa sallallahu alaihi wasallama ya fi ka san mahaifansa ya fi ka san kowa shi ne wani mutum ya zo ya tambaye shi ina mahaifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abi wa abuka fin nari sahih muslim sahih hadisi ne ingantacce in wannan hadisi ƙarya ne to Allah shi ya sani in gaske ne mu duk abin da ke cikin sahih muslim mun gamsu da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka wanda zai tuhumi mutum ba ma aqida cewa wane ya ce kaza ba a sai ka je ka duba hadisin in baka yadda ba shikenan kuma kai da ubangiji Allah subhanahu wataala maganar sa da alakar sa da mutane magana ce ta wanda ya yadda da la ilaha illallah yayi aiki da ita wannan magana ta baffansa kasancewar ya rayu da shi kuma yayi yayi yayi wata ishara ta maganar cewa abin da yake kai gaskiya ne amma abin da ya hana shi shiga shine kaza wancan hukuncin wancan na baya waɗanda suka rayu zamanin fatara saɓanin malamai kun san shi a kansu fatara waɗanda suka zo kafin annabi ya zo suna kan shirka suna bautar abubuwansu kuma saboda wannan allah maɗauki ya umarci a yaƙe su kun fahimci waɗannan abubuwa yawwa akwai maganganun malamai akan wannan shi yasa malamai suka faɗi wannan tunda wannan hadisi ya faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata to hukuncin su shine wancan hukunci da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan kuwa wani abu ne khas gwargwadon lura da yadda Abu Talib ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare shi ya tsare da awarsa wanda a farkon lamari banda rahamar Allah da taimakonsa ba dai wato darajar in ce abin nan kima da kuma tsoron da mushrikai suke wa Abu Talib a lokacin nan da an lankwame manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa gaba ɗaya da babu wannan abun kasan saboda wannan abu ne Allah madauki ba shi dama yayi wannan ceto yawa shi asalin abin da ya shafi waɗannan matsaloli yan uwa ina ba ku shawara na san wasu sukan yi irin wannan tambayoyi wasu ma suna cewa dan ko rikici ko makamancin wannan duk an sha magana akan wannan ba dalilin mutum ya rubuto irin wannan matsalolin amma ni abin da nake faɗa mana duk abin da ya shafi aƙida ko mai mutum zai yarda da shi ana ɗora shi ne akan me abin da yake cikin ƙur'ani ko yake cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hadisi da ya zo mana ingantacce mu yadda da shi yadda ya zo mu yadda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu yadda da abin da Allah madauki ya faɗa a Qur'ani wannan shine zaman ka lafiya shine aqida mai kyau mun fahimci wannan in ka kawo hankalinka ciki ba tare da dalilin nan ba ka ka ki yadda da maganar nan ne ta Allah ka ki yadda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sanidin nan da aka ruwaito maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan matsalar su ne dai a sanidin da aka ruwaito mana da sallah da azumi da zakka da aikin haji kana sukan wannan isnadin baka yadda da shi ba yanzu mu ka kori duk abin da ka yadda da shi na sallah da azumi duk addini ma zaka watsar da shi sai ka zaba abin da kaga dama wanda ya maka daidai wanda bai maka daidai ba kuma a kai watsi da shi mun fahimci wani abin mutum wato kar kai amfani da kawai abin da kake ganin ya dace yanzu a ce kaza idan ruwan mu da zancen a ce kaza in zancen a ce kaza ne makon da ya gabata ai mun karanta a sira yadda alakar wasu suka zama da iyayensu a ranar yakin badar maganar ba ta sentiment ba ne magana ce ta menene ya faru me aka yi hakikatan me aka yi a rubuce me Allah ya ce mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ku duba musu abu bin umair me ya gudana tsakaninsa da dan uwansa hmm? ya gan shi an daure shi ya ce mutumin madina da ya kama shi ce tsananta masa daure ya ce yanzu kai abin zaka faɗa kenan akai na kai ne dan uwana ce wannan shine dan uwana ba kai ba haka yan uwantaka maganar addini ce gwargwadon abin da mutum yi wa addini gwargwadon yin abin da zai samu na saka ba kai wa addinin Allah komai ba baka da komai abun Allah Allah ba kallon alakar wane da wane wane jini alaka ta jini ba ita bace Allah ba ruwansa da wannan ina fata mun fahimci wannan yawa atifa irin wannan da Allah mu kauda ita in muna zancen addini illa dama da ke yanzu mutane sun sami irin wannan maganganun da su ake kafa hujja a zagi wasu yawa musamman ana ta ana masu maulidi kaji an ce to gashi an ce iyayen annabi ma kaza da kaza shi wani abu da zai kalla kenan ba zai je binciki matsalar ya karanta a rubuce ba ai mun taɓa zancen da wani wani lokaci masu shi masu shi'a suna ɗaukar wannan magana suna ta yaɗa ta ai gashi nan wahabiya sun ce kaza da kaza a cikin biharul anwar na bamu labari a biharul anwar suka ba da labarin wa biharul anwar littafin yan shi'a babba na muhammad bakir al-majlisi ya kawo kissar auren iyayen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Abdullahi da Amina da ya kawo isar yadda ya kawo sai da ya faɗa cewa a wurin ɗaurin auren wanda ya hudubar ɗaurin auren ya faɗi sunansa ya ce farko da aka fara sai da ya fara asna alal lata wal uzza sai da aka gode wa lata da uzza da manata aka yi godiya aka yi abubuwa sannan aka yi addu'o'i da sunansu aka ɗaura aure yanzu idan ka ɗauko wannan ka gaya mutane shi kuma me suka yi sun kafirta su ko ba su kafirta su to saboda mu ba wannan abin da ya dame mu ba shi muke talla ba ka gane wannan yau da haka mu tsaya makanar abin da Allah madauki ya gaya mana a cikin alkur'ani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a cikin hadisansa duk abin da ya faɗa inganta malamai sun tabbatar da shi ingantacce to gaskiya ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka zo ranar tashin alkiyama da za a zo a ce ina waɗanda suka ci mutuncin gidan annabi sallallahu alaihi aka ce ga ka ka ce me dalilin ka ga abin da na karanta a littafi kana da hujja ko baka da hujja shikenan misali in ba gaskiya bane ma ballantana kuma ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya tanaqubi a cikin maganarsa yawwa Allah madauki kyauta mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك